الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم دمكي أتشكل تافن إرشاد إلى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب لكاتب النفر الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يوم منا حنسينا تقص لوت رمضان جرى ألف لدي حدود أربعين دشدا وديك لدي تقص وتمارس ميلادية شكرا دنجي لشنين دبيا زامو دورا daga yadda muka tsaya a cikin tambaya ta tambaya ta 23 ko wadda malam ya kawo ta akan shin ya shahara wajen malamai cewa kowace gaba daga cikin gaban ɗan adam wato akwai wata bauta ta musamman da take banci wannan gaba a cikin sallah kuma su menene waɗannan aikata-aikatan to bayan malam ya yi gabatarwa wajen amsa wannan tambayar kuma ya yi magana akan hannu to yanzu za mu tashi yadda malaye magana akan kafafu ya ce wa amma ma ya ta'allaku bil qadamaini fal qiyamu fil fardi ruknun la tatimmu illa bihi ala al qadir amma abin da yake da alaka da kafafu fal qiyamu fil fardi ruknun malaye yace tsayuwa a sallar farilla rukuni ne la tatimmu illa bihi ala al qadir ba ta cika sai da tsayuwar alal qadiri akan wanda zai iya mana rukunun alal qadiri rukuni ce akan wanda zai iya tsayuwar la tatimmu illa bihi sallah ba za ta cika ba ta farali sai da tsayuwa wayan bagi an yi farrikaha kuma ya kamata mai sallar ya raba kafafun wala ya zummu ba'daha ila ba'd kar ya hada wato wata zuwa wata a kafafu kar ya haɗa wata kafar da wata kafar a haitu amkana bila mashakka zai buɗa su yadda ya yiwu ba tare da wahala ba kar ya buɗa su buɗawar da zai wahala kar kuma ya matse kaga a malikiya su suka ce namiji ya buɗe kafafunsa mace ta haɗe kafafunta in kai nisa a littafansu za su gaya maka sirrin da ya sa suka ce haka suka ce wai shi namiji idan ya haɗa ƙafafunsa to zai iya ja masa sha'awa sinyoyinsa za su dinga taɓa gabansa sai ya ja mai sha'awa mace kuma in ta buɗe ƙafafunta to zai iya ja mata sha'awa saboda gabanta zai zai buɗe amma in ta matse shi ya zauna lafiya to wannan wani ta'alili ne wadda malaman malikiya suka zo da shi shari'a gaskiya ba ta yi la'akari da wannan ba babu wani umarni da ya zo ta nafsi ingantacce cewa a haɗe ƙafafu a tsaye a sallah wannan ko da tajruba ce to gaskiya tajruba ce wacce za a ce wacce ba gamammiyar tajruba ba ko da by experience an gano cewa namijin ya haɗa kafafun sai na samun sha'awa macen tubu da kafafun sai na samun sha'awa wannan gaskiya a cikin goma bai wuce ɗaya ba in za ka yi ɗayan mu kaga bai kamata a gina hukunci akan abin da waƙi'insa ba shi da ba shi da abinan ba baya na so ba don haka abin da ya tabbata a sunna shine buɗe kafafu ba haɗa su ba ga mace da namiji duka kuma anan da malam yake cewa kar ya haɗa sashen kafa zuwa sashen haitu amkana bila mashakka yadda zai yi ba tare da wahala ba to yadda zai yi ba tare da wahala ba hanya ce guda ɗaya kamar yadda malamai suke faɗa shine duk wanda ya tsaya daidai faɗinsa to ba zai wahala ba duk wanda ya tsaya daidai faɗinsa ya ɗauki daidai faɗinsa ya tsaya to ba zai wahala da tsayuwa ba kuma ko sahu ne a sallah idan kowa ya tsaya daidai faɗinsa sahu zai kyau amma duk wanda ya gaza wa faɗinsa to tsayuwarsa za ta tankware don haka zai gajiya da wuri sannan kuma idan a sahu ne sahu ba zai daidaita ba duk wanda ya buɗa fiye da faɗinsa nan ma zai gajiya da wuri sannan zai ɓata tafi an gane ku yawwa wa an yakuna fi sujudi mansubataini kuma su kasance a sujada kafaffu ya kafa su a sujada wa butuni asabi'ihima alal ardi cikin yatsunsu akan kasa bisa kasa butunul asabi cikin yatsu yadda yatsa take takawa yau wato shine cikin yatsu to sai ya tankwara kenan yatsun suna fuskantar alƙibla in ya kafa su in ya kafa su sai ya tankwara kafa yatsun suna fuskantar alƙibla eh sai ya zama cikin yatsun yana kan ƙasa muwajjaha ko muwajjahatan atrafaha ila alqibla ko muwajjahatan atrafaha ila alqibla wato gefen yatsun kuma suna fuskantar alqibla gaban yatsun kenan suna fuskantar alqibla wa amma fil julusi fa yansibu al-yumna amma wajen zama kuma to sai ya kafa ta dama wa yuwajjihu asabi'aha ila al-qibla ya kuma fiskantar da yatsunta zuwa al-qibla wa yaftarishu al-yusra sai kuma ya kwantar ya shimfidar da ta hagu wa yajlisu alaiha ya zauna a kanta illa fi tashahhudil akhir sai dai a tahiya ta ƙarshe fa ya tawarraku a nan kuma sai ya tawarraki bi an yi kurija hamin ta hatihi ta yadda zai fidda ita ta ƙarƙashinsa wa ya jalisa alal arzi sai ya zauna wato sai ya ajiye mazauninsa na tsagin hagu akan ƙasa ƙafar hagu ɗin kuma sai ya shigar da ita ta ƙasan cinyarsa da da da da sangalalin ƙafarsa da ƙorinsa sai ya fitar da ita ta can wannan siffar sananniya ce a wajen ku ba bukatar abin ɗanta افتراشي للتورث وكذلك ينبغي موازنة الرجلين ما ليتي هكا ننكم يا كماتا أديدي تكفافو فلا يقدم إحداهما على الأخرى كري قباتر دا ليا أكن دير كري قباتر دا ليا أكن دير واتو وجن أيوا كر ليا يتورا تقبا ليا بتا بايا kuma duk karancin gocewar matukar ba mai larura ba ne in mai larura ne haka tsayuwarsa take ba yadda aka iya amma zai iya daidaita su amma sai ya tura ɗaya ɗaya kuma ta ɗanyi baya a a ba a haka wa idza kanu jama'atan idan kuma sun kasance jama'a ne sauwan su kufahu to sai su a daidaita safunsu bi musawatil manakibi ta hanyar daidaituwar kafaɗinsu wal aqrubi da kuma idanuwan sawunsu idanun sawunsu to nan wasu sai suke fahimtar daidaita idanun sawu shine a mamman nasu da haka wasu in sun zo tsayawa sai ga wani har ya lankwasa kafafunsa sun yi haka a kokarin sai ya hada ba kuma haka ake nufi daidaita idan sawu yana nufin daidaita bayan kafafu ta yadda idan aka hango kafafunku idan sawunku za su tafi bai ɗaya wani bai zane ƙafarsa ta yi baya ba wani bai tura ƙafarsa ta yi gaba ba daidaitawa ake nufi ba mannawa ba daidaitawa ta yadda za su tafi a layi za a gansu a jere sun tafi bai ɗaya to shi ake nufi da daidaitawa wa amma ma ya ta'allaku bil ainaini amma abin da yake da alaka da idanuwa biyu kuma a cikin sallah fal mashru'u an yakuna nazaruhu ila mawdi'i sujudi abin da aka shar'anta shine ganin sa ya zama a gurbin sujjadarsa li'annahu a'wanu lahu 'ala al-khushu'i domin hakan zai fi taimaka masa wajen samun khushu'i wa adamu tafarruqil qalbi da kuma rashin rarrabuwar zuciya kama shuri'a li ajali hadal ma'ana an yusalli al-insanu ila sutura kamar yadda aka shar'anta saboda wannan ma'anar ta kushu'i da tara hankali waje daya aka shar'anta an yusalli al-insanu ila sutura mutum yayi sallah zuwa sutura idan yayi sallah zuwa sutura to haqiqatan wa ma'anan ta fiskar haqiqa akwai abu a gabansa wanda zai hana masa kalle-kalle ta fiskar ma'ana kuma Allah zai katange shi daga duk wani abin da yake bayan sutura sai ya zama wannan sutura ta zame masa ta zame masa wato kamar sanadi na tara hankalinsa waje daya ba za zuciyarsa ba za ta tsallaka wannan sutura din ba eh ba ta tsallaka wannan sutura din ba fa inna fiha fawaida adida malai ce domin cikin sutura akwai fa'idodi masu dimbin yawa minha hadha al-maqsad daga ciki akwai wannan manufar shine tattaruwar zuciya wa yustafna min hadha idza kana fi tashahhud to malam yace ana togewa daga daga wannan magana ganin ganin gurbin sujada ana togewa idan kana fi tashahhudi idan ya kasance a cikin tahiyya ne fa innahu yanzuru ila sababatihi to nan kuma zai dubi ya tsashike wato manuniya wanda yake tasbihi da ita inda isharati ila tawhidi yayin da yake ishara nuni zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki wasafna ashabuna hakan nan malamanmu na ambaliya sun toge idan kana mushahidan lil ka'aba idan ya kasance yana yana kallon Ka'aba fa innahu yanzuru ilaiha malaman mu na ambaliya suka ce in dai yana iya kallon Ka'aba to ita zai kalla in yana sallah wasahihu malam yace zance da yake ne inganci kuma annahu la yustahabbu fi salati an-nazaru ila Ka'aba ba mustahabbi bane a cikin sallah kallon Ka'aba na ga muku irin wannan fasara karkace ba la yustahabbu ba a so ba haka bane ba mustahabbi bane a sallah an-nazaru ila al-ka'bati kallon ka'aba ba mustahabbi bane wa in kana an-nazaru ilaiha kharij salati ibada sai malam yace ko da dai an-nazaru ilaiha kallanta kharij salati a wajen sallah ibada ibada ne amma a cikin sallah ba mustahabbi bane لأنه في الصلاة يفوت الخشوع domin a cikin sallah يفوت الخشوع خصوصا إذا كان المطاف مشغولا بطائفتين wato khushu'i zai kufce wa mutum a cikin sallah idan yana kallon Ka'aba khususan musamman ma idza kana al-mataf mashghulan idan wajen dawafin a cike yake a shagalce yake bi ta'ifina da masu dawafi dan mala yayi wata magana da ya kamata mu koma mata da ya ce a hambaliya an mustahabbantar da an so mai sallah idan yana kallon ka'aba idan yana kusa da ka'aba zai wuya gano ta to ya kalle ta maimakon kallon gurbin sujada haka ta hiya maimakon kallon yatsa sai ya ce sai ya ƙi wannan zancen sai zama baya tare da wannan fahimtar sai ce amma abin da ya fi inganci shine ba mustahabbi bane mai sallah ya zura wa kaba ido babu dalili akan wannan sai kuma yace ko da dai kallon ka'aba ba a cikin dawafi ba ibada ba a cikin sallah ba ibada ne to wannan me yasa malam ya faɗi haka abin da yasa faɗi haka saboda akwai wannan zancen wajen malama akwai malaman da suka tafi akan cewa kallon ɗakin kaba ibada ne saboda wannan hadisi da aka samu daga Aisha radiyallahu anha cikin sunan an-nazaru ila al-ka'bati ibada kallon dubi zuwa ga ka'aba ibada ne amma na hadisi mai rauni ne da'ifi jiddan mai rauni ne shi yasa waɗanda suka tafi akan cewa ibada ne babu wani abu wanda yafi wannan hadisin sarihi saraha ba wannan hadisin da yafi wannan hadisin saraha wajen nuna cewa kallon ɗakin Ka'aba ibada ne to shi kuma bai inganta ba kaga in bai inganta ba to kaga ba za a gina hukunci a kansa ba bai inganta ba za a gina hukunci a kansa ba don haka kallon ɗakin Ka'aba ko da ba a cikin sallah bane ba ba ibada bane ba wannan shine a zance tabbatacce to kaga malam tare da cewa in a cikin sallah ne tunda a cikin sallar ba wani dalilin da ya zo ko mai raunin ma kallon ɗakin Ka'aba a cikin sallah ko ko hadisi mai raunin ma babu shi yasa malam yace babu wannan to amma abin a wajen sallah kuma samun wannan hadisi mai raunin shine yasa malam yake wa in kana ko da dai idan a wajen sallah ne ko da dai idan a wajen sallah ne wato ibada ne shi dima a wajen sallah bai inganta ba ويستثنى من ذلك أيضا صلاة الخوف حكى وانا ابن كثير ابن كثير ناقاتين وجن فدن الله مدى كثيركي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام in ba na manta ba shekarun da ɗan dama dai na taɓa bi ta kai da yake maganar a ruku'u kuma mai sallah zai kalli zai kalli zai kalli babbar yatsarsa ta dama kafarsa ta dama zai kalli kafarsa ta dama ne yayin da yake ruku'u wanda ya kawo riwaya amma babu wani isnadi haka ya kawo ta amma ban da a wajensa gaskiya ban taɓa cin karo ma da wannan da wannan karatun ba malam yace wa yustasna min zalika aidan salatul khawf kuma ana ana har yanzu kuma duk wajen ina mai sallah zai kalla ana toge sallar tsoro fa innahu yanbaghi an yakuna nadaruhu ila jihati aduwihi nan kan ya kamata ya zama kallansa ya zama ta fiskar yadda makiyansa suke alladhi fi qiblatihi wato makiyan da suke ta ta alqiblarsa bi kamalil ihtirazi domin ya samu cikar kulawa wa wa yajma'u bayna salati wal jihadi ya hada tsakanin sallah da jihadi shi kan wannan ya tabbata a sunna kamar yadda ibn qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad na jin mun karanta ma da ku a karatun tun muna tun muna FMC eh da muka karatu akan sallah a cikin zadul ma'ad ibn qayyim ya kawo cewa manzon sallama idan ana yaki da yana sallah yana sanya ganninsa yana sanya ganinsa a wurin da yake tsammanin abokan gaba har ya magana cewa wannan yana nuna cewa kenan ya halatta mai sallah ba laifi bane mai sallah idan yana abin da ake ce masa allahazu da idansa yawa ba waiwaye da wuya ba yawa mutum ya zama idan ya kalli wani waje da idansa saboda wata bukata ko wani dalili ko wata haja to wannan ba zai cutar da sallah ba baya daga cikin makaruhat wa kama annahu mustahabbu nazaruhu ila mawdi'i sujudihi malam yace kamar yadda mustahabbi ne kallansa zuwa gurbin sujadarsa ويكره نظره في صلاته إلى كل ما يلهي قلبه ويشوشه don haka makaruhi ne nazaruhu fi salatihi kallonsa a cikin sallarsa ila kulli ma yulhi qalbahu zuwa ga duk abin da zai wato dau hankalin zuciyarsa duk abin da zai shagaltar da zuciyarsa wa yushawwishuhu ya kuma shawwashe zuciyarsa ya shawwashawa ke shagaltarwa shawasha tashwish tashwish a tashwish Allah Allah ya jika wani malamin mu malal jurdi muna aji daya a Madina yana mana fikihu ne sai ya zo muna karatu akan sallar kasar sai ya kawo aya wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا sai wani a cikin ajin bayan an gama bayanin sallar ƙasaru malam zai wuce da karatu zai ce yana da tambaya malam ce mai tambayar ka sai ce ma ma'ana an yafci na kumul labi na kafaru sai malam ce masa an yi shawushu alaikum kuke ta dariya saboda saboda ba ita kalmar tashwishi ba kalma ce asali ta larabci fusha ba ba za ka gani zai wahala ka kai ga ana amfani da ita a fassara ta fusha yawanci sun fi amfani da ita a maganganun su na cikin gari to shi yasa abin ya ta bamu dariya an yi shawishi wa lafi to tashwishi ne yana nufin kawai damu a dame ka abin da zai dame ka ya hana ka nutsuwa yau ɗauki hankalinka a ba su su zuciya ba yawwa ba su su zuciya ba an gane ko malam ya ce yawwa wali hada karihal ulama'u an ya kuna fi ƙiblatil musalli ma yulhi saboda haka ne ma malamai suka kyamaci suka ƙi ya zama a alƙiblar mai sallah akwai ma yulhi akwai abin da zai ɗau hankali min zukrufatin aw ghairiha na wato zukrufatin na wato kayan ado kayan kyalkyali aw ghairiha ko makamancin kamar kaga wasu masallatan yadda ake ya danganta da da da wasu masallatan zaka ga sai a je sai a wasu rubuce-rubuce a wasu rubuce-rubuce a waɗansu ado a waye da sauransu kuma a wurin a cikin mutanen da wannan abun bakon abu ne a wajensu idan mutanen da masallaci yake wajensu ba wani bakon abu a wajensu mutanen da daga gidansu ma da suka fito gidajensu da suka fito ma tiles ne suna da fenti a gida suna da suna da suna da agogon bango a gida suna ba wani abin da zai dau hankalinsu su dinga kalla suna da POP a gida gine-ginensu duk sun saba da wannan abubuwan kaga idan an yi masallaci daidai da gine-ginensu to wannan ba zai dau hankalinsu ba amma idan aka je aka yi masallaci a cikin mutanen da gine-ginensu ba haka suke ba to kuma sai aka zo musu da abubuwan da za su dinga buɗe baki suna kallo to za a za a shagaltar da su a cikin sallah ya danganta ko masallaci ne za a yi ya danganta ina ne cikin wani irin mutane ne da haka lura da mutanen to lura da kuma abin da yadda ya kamata a inganta masallaci eh saboda mai saboda a kaucewa duk wani abin da zai da zai da zai shagalta malam ya ce malamai suka kyamaci wato suka ƙi a zama alƙiblar mai sallah akwai abin da zai ɗau hankali min zukufatin a wuri ha na kayan ƙyalƙyali da makamancin haka kamar rubutu da za a iya karantawa wa yukrahu an yagmidu ainihi sannan an ƙi wato makaruhi ne mai sallah ya rinsa idan ya jinsa idansa an ya gumi da ainihi ya jinsa idansa ya rufe ido an ƙi wannan makaruhi ne au ya rafa a nazaruhu ila sama ko kuma ya ɗaga kallonsa sama duk da cewa dangane da rufe ido malam ibnu qayyim yana cewa ya danganta babban abin da ake bukata kushu'i idan mutum rufe idan ne zai sa ya samu kushu'in da ake bukata to ai kushu'in shi rukuni ne da haka sai ya nemo shi da abin da zai da abin da zai iya tunda ba wani dalili ne ya zo shi mai ƙarfi da ya haramta ba amma idan rufewa ne na wasa rufewa ne na wasa ko na al'ada mutum kawai ya saba kawai yana rufe ido ko ya kiyaye a sallah saboda zai zama zai kama da wasa ba na bukata ba wa yukrahu al-abasu bi shay'in min a'dha'ihi makaruhi ne wasa da wani abu na gabansa gaban jikinsa ko ya dinga sosa kunnensa ko ya dinga wasa da yatsarsa fa in kasura idan wannan wasan ya yawaita wa tawala kuma ya zo bai ɗaya tawala ya jeru kaga misali in wanda kunne ne sai ya taɓa kunnen sai ya bari sai da ya ɗago daga ruku sai ya sake taɓawa sai ya bari sai da ya taso daga sujada sai ya sake taɓawa kaga bai yi tawali ba ya yi shi da yawa amma bai haɗa wuri ɗaya ba to wannan zai zauna a makaruhinsa ba zai ɓata masa sallah ba amma idan tawala idan kawai ya tafi bai ɗaya a haɗe ya dinga yinsa har ya gama fatiha ya gama sura yana ta wasa da kunnensa kaga wannan tawala li ghairi daruratin ba kuma da larura ba batalat bihi salatu to sallah ta ɓaci da irin wannan wasa wa yukrahu firashu jira'aihi sajidan ko ga shine yake nuna muku rukuniyatul khushu' din kenan cewa khushu'i rukuni ne domin wannan wasan khushu'i ya kawar shi yasa sallah ta ɓaci wa yukrahu firashu jira'aihi sajidan makaruhi ne ya shimfida zira'insa a ƙasa yana a lokacin yayin sujjada yayin sujjada wa takhassuruhu hakan nan kama kunkumi shi ne tafasso makaruhi ne kama kunkumi a sallah yana sallah ya riƙe kunkuminsa wata matsihi da miƙa dinga miƙa yana sallah yana miƙa cikin sallah wa in ta sa'aba ka zama idan ya yi hamma ka zama to ya haɗe walkazibin alghaiza masu haɗiye bakin ciki idan yayi idan yayi hamma kazama to ya haɗiye ta fa in lam yastati idan ba zai iya haɗiye ta ba wa da'a yadahu ala fihi ya dora hannunsa akan bakinsa kun ga kenan anan mu fahimta ta tullabi ilmi wato asali hamma da manzon sallama yake falyaruddahu mastata ya mayar ta iya yadda zai iya to asalin hamma haɗiye ta ake idan zai yi eh asali haɗiye ta ake idan zai yi idan ta taso in ta tafo ba kamar ashtawa bane ashtawa lafiya ce ta fita amma hamma shedanci ne to idan za a iya haɗiye ta ba ta fito ba ya riƙe bakinsa har sai ta koma to wannan shine asali shine faleruddahu mastata'a saboda abu ne da yake bukatar wato kokari yasa yace ya mayar da ita yadda zai iya idan kuma ta fi ƙarfinsa sai ta fito to shine fale suddafahu sai kuma sai toshe bakinsa to sai sa hannunsa sai ya rufe bakinsa wajen rufe bakin nan wani malami istinbati mai kyau yace inda hannun dama ne sai ya rufe da tafin hannun inda hannun hagu ne sai ya rufe da bayan hannun kaga wannan ba za ka tambayi dalili ba wa yukrahu min al-julusi al-iqa'u makaruhi ne a zama a yi zaman iqa'i wani zama ne zaman iqa'i wa huwa an yansiba qadamaihi shine ya kafa kafafunsa wa yajlisa alaihima ya zauna a kansu ya kafa sawayen biyu ya zauna a kan dunduniya kenan shine zama a kansu wannan shine iqa'i wakila wasu kuma suka ce huwa an yansiba qadamaihi wa yajlisa bainahuma shine ya kafa kafafunsa ya zauna a tsakaninsu shi ma an fahimta ya kafa su ya zauna a tsakaninsu sai ya zama suna jefansa ko ni ma ba zan iya ba uku ina jin ban taɓa yi ba yawa haka irin wani zaman yara yara suka irin wannan zaman eh a wannan shine na farko ya zauna a kansu kenan wannan shine na farko yawa kaga arama da yake shi na ganin ya to idan idan ya bude kafafun ya zauna a tsakanin su ya kafa su shine iqa'i a wata ma'anar a wata ma'anar kuma ya hada su waje daya ya zauna a kansu kamar yadda sakatare ya gwada wannan wasu suka ce shine iqa'i to dukkan guda biyu du gaba ɗaya kowanne an hana in banda an samu manzon Allah sallama yakan yi a zaman tsakanin sujada guda biyu ya ɗago daga sujada farko kafin ya koma ta biyu yakan yi haka amma na farkon fa zama akan kafar ba zama tsakanin kafafu ba zama tsakanin kafafu ba abinda ya zo a shari'a mai kama da wannan sai hani sai hani malam ya ce wa yukrahu farqa'atul asabi'i wa tashbikuha malam ya ce makaruhi ne farqa'atul asabi'i wato kakkarya yatsu makaruhi ne a cikin sallah kash kash din kash kash kash da yatsu makaruhi ne wa tashbikuha da kuma shigar da yatsu cikin yatsu na ha wasali me nace ne wai wasalin kuke gaya mu wasali ko harafi wa tashbikuha wasali kuke wada ko naku ne kuskure wa yukrahu farqa'atu farqa'atu shine shine shine wannan na'ibul fa'il din eh wa yukrahu nan bina'ir lil maf'ul farqa'atu na'ibul fa'il ne al asabi'i shi na'ibul fa'il din mudafun ne al asabi'i mudafun idan shi yasa zo da kasra wa tashbiku wannan wawun atafi ne akan farqa'atu dan haka shi ma zai zo da damma ne shi ma mudafun ne ha mudafun ilayhi fi mahallin ويكره فرقعة الأصابع وتشبيكها وتشبيكها تشبيك شقد يا ومما يتعلق بالأعضاء malam ya ce daga cikin abin da ya yake ta'allake da gabbai kulliha a dukkanin gabbai na jikin mutum a sallah as-sifatul mashru'atu fi hay'ati ruku'i was sujudi wal julus siffofin da aka shar'anta a tsarin ruku'u da sujjada da zama siffofin da aka shar'anta a tsarin ruku'u da sujjada da zama duk yana da alaka da gaban mutum a sallah to duk wannan siffar yadda aka shar'anta yanzu mala ya dunkule maka ne siffar da aka shar'anta maka a ruku'u idan ka kiyaye ta to duk gaban da suke da alaka da ruku'u suna aikin kaga har kunkumi har kashin bayanka har wuyanka har kanka da hannayenka da malam yin magana a kansu dukka suna da alaka da ruku'u da kafafun kama duk suna da alaka da ruku'u da haka ba bukatar kawai in ka kiyaye siffar ruku'u to kowace gaba za ta yi aikin ta haka a sujada in ka kiyaye siffar sujada to dukka gaban da ba a ambace su ba ma aikin su zai bayyana a cikin sujadar ka haka a zama gaban da ba a yi magana a kansu ba aikin su zai bayyana a cikin zaman ka wa hadal jawabu ya ce ala ghalibi sifatis salati au kulliha mala ya ce wannan amsar dangane da sauran gabai gaba daya wannan amsar tana zuwa ne akan mafi yawan siffar sallah kuma dukkanin siffar sallah duk sauran gabai gaba daya kowanne da wanda aka ambata da wanda ba a ambata ba hakikanin bayani a kansa ya haɗe sallah gaba ɗaya ba ka rasa ba ka rasa alaƙar hannu da ko'ina a sallah ba ka rasa alaƙar kunkumi da ko'ina a sallah alaƙar gwiwa da ko'ina a sallah abinan mahaɗar ƙafa da ko'ina a sallah wuya da ko'ina a haka don haka mala ya ce wannan bayani akan sauran gabbai amsarsa zai zo ne a cikin galibin ayyukan sallah kuma gabaɗayan ayyukan sallah Allahu ta'ala ala tambaya ta 24 ma hiyal mawadi allati la tasuffu salatu fiha su ina da ina ne guraren da sallah ba ta inganta a wajen aljawabu amsa al'aslu fi hada ƙauluhu sallallahu alaihi wasallama ju'ilat liyal ardu masjidan kulluha masjidan ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan manzo Allah sallama yace an sanya mini ƙasa gaba ɗayanta gurin sallah wa tahuran kuma ga dukkaninta wajen tsarki muttafaqun alaihi wal aslu anna jami'al mawadi' min al'ardu ta siffo fi salatu mara ya ce asali shine dukkanin wani wuri a ƙasa sallah tana inganta a wajen kama huwa sarihun fil hadisi ko kama huwa sarihun hadisi kamar yadda haka yake a fili a hadisi wa matadda'a ahadun adama sihhati adama sihhati fi mawdi'in minha yayin da duk wani idda'a yayi da'awar adama sihhati rashin ingancin sallah fi mawdi'in minha a wani wuri a ƙasa min gairi dalilin shar'iyyin ba tare da wani dalili na shari'a ba sahihin ingantacce fa qawluhu mardudun zancen sa abun mayarwa ne ana ko ina ka samu kai kabbara kai sallah in wani ya ce maka ba a sallah anan ya baka dalili in wani ya ce maka nan wajen ba zai yi sallah ba ya baka dalili shine kawai ma'ana tunda manzon sallama ya ce wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan mutahura an sanya mini kasa gaba ɗayan ta gurin sallah ne shikenan kasa wurin sallah ne ko ina ka samu kanka sawa'un da tabarma ko ba tabarma rairayi ne ko yashi taɓo ne ko ko ko abinan ko fara ƙasa ko ko ƙasa kanwa ko ko menene ka samu ƙasa ne duka ƙasa wurin sallah sai gurin da shari'a ta ware ta ce kar a yi sallah a nan kar a yi sallah a nan ko kuma aka tabbatar da abin da zai hana ingancin sallah a wajen gashi nan kamar jini ko najasa aka ganta aka ga ainihinta hakikaninta na ma hakikaninta ba wai kawai tsufar taburma ta sa a ce ba za a ce sallah ba kai wannan tsohuwar taburma ba za ta yi sallah ba me yasa ba za iya ba za ta yi ba da kanta amma za a iya hawa kanta sai in an ga sai in an ga ainun najasa wato hakikanin najasa a jiki to wannan to sai a sai a kiyaye a wallazi sahha an-nahyu anhu mala yace abinda hani ya inganta daga gare shi su yi sallah a wajen ghairul amakinin najisa wal mansuba banda gurare wadda suke na najasa wadda wannan kuma shi hani ne am eh kiyayen wuri mai najasa wannan hani ne am sananne ne banda wurare wanda suke najasa duk guri najasa babu sallah a wajen wal magsuba sannan banda wuraren kwace shi ko muhallin sabani ne wajen malamai da yawa malaman fiqhu sun tafi akan rashin ingancin sallah a gurin kwace filin da mutum yayi kwacen sai ya karfa karfarsa ko gidan da yayi karfa karfarsa ko gonar da yayi karfa karfarsa ya kwace shin zai iya hawa wannan dandabalin kasar zai iya yin sallah a wannan wajen wurin kwace ba mallakarsa ba kwacen su yi da yawa malaman fiƙo suka tafi akan cewa sallar ba ta inganta ba kamar mutum ya alwala da ruwan sata alwala da ruwan sata ya sato ruwan su yi alwala alwalar ta yi suka ce ba su ba amma wasu malamai suka ce me zai hana sallah ta yi me zai hana alwala ta yi me ya haɗa biri da gada yawwa filin nan kwacen su yayi eh kwace haramun ne laifi ne amma filin najasa ne ba najasa bane filin yadda yake yadda ko ina yake kasa wurin sallah haka shi ma yake kasa wurin sallah da haka shi kwace wani abu ne daban baya cikin sallah kwatan bai shigo cikin sallah ba balle bata ta to haƙiƙanin haƙiƙanin kwace ma'ana ne ma'ana ne ba shi da waƙi a gurbin da za a yi sallah suna cewa jiha ce mun fakka ruwa ne ka sace shi ka sato an ja Allah ya isa ka zo kai alwala da shi ah to alwala kan ai shine ka samu ruwa mai tsarki mai tsarkakewa kuma wannan mai tsarki ne mai tsarkakewa ga shi sai na sata to sata ta mai da shi najasa ne ba ta mai da shi najasa to tunda ba najasa bane mai tsarki ne mai tsarkakewa kuma kai alwala yadda aka wace kai alwala aljiha mun fakka sata daban alwala daban ƙwace daban sallah daban ba cikin rukunai yake ba ba cikin sharuɗan sallah yake ba din da ku da kuke karatu kun san sallah tana da rukunai tana da sharuɗa kuma tana ɓaci ne a gwargwadon abin da aka rasa na rukuninta ko na sharuɗanta to baya cikin sharuɗan sallah a ce wurin da za ka yi sallah sai in ya zama mallakinka ko da izini ko mun taɓa karanta a shar'an sallah baya daga ciki balle a kira shi rukuni hakan nan baya daga cikin sharuɗan alwala a ce sai da ruwan da aka baka izini kaga inda an sashi a sharaɗi in an rasa wannan sharaɗin alwala sai ta ɓaci to baya baya cikin farillai baya cikin rukunai baya cikin sharuɗa da haka waɗannan malaman su ce ganin jiha ce mun fakka don haka babu babu babu mahaɗa laifin kwace da sata daban sannan kuma ingancin sallah da alwala shi ma daban mas'ala ce malaman usul sun tattauna ta sosai don haka amma duk da haka alama tana nuna cewa malam yana tare da fahimtar cewa ba a sallah a ƙasar kwace tunda bai ce komai akai ba ya irgo da shi sai ce in ka ɗebe wajen najasa da wajen kwace kamar yana nuna maka cewa wadda wannan kan babu ƙura a kansa sai ya ce alhammamu akwai banɗaki wa tsanul ibili da maɗaurin raƙuma garken raƙuma wal makabaratu da makabarta wajen binne mutane siwa salatul janazati in ban da sallar jana'iza fiha a cikin makabarta falata durba su cutar ba in sallar ta jana'iza ce to ana iya yi Nuhu Sulama ya je makabarta ya sallaci ya sallaci kabari wal hushu min babi aula wa ahra mala yace kuma ban daki shi yafi ma wato cancanta da dacewa an ce alhammam ban daki an ce alhushu ban daki eh alhammamu ban daki wajen da aka keɓe shi don wanka alhushu ban ɗaki wajen da aka ɗebe shi aka keɓe shi don fitsari da bayan gida shi ne alhushu to shi sa mala yace idan an hana idan za a hana yin sallah a hammam wajen wanka to wal hushu min babu aula wa ahra to ashe abunan ashe wannan toilet ashe shi yafi cancanta da dacewar a hana a hana sallah a wajen sai malam yace wa amman nahyu anil majzarati amma hani dangane da kwata wal mazbalati da bola wa qari'ati tariqi da tsakiyar hanya wa fawqa zahri baitillahi da saman ɗakin Allah wa huwa da'ifun wannan hanin mai rauni ne la taqum bihi hujjatun babu wata hujja tsayayya akai wa ad'afu minhu qawluhum kuma ma mafi rauni ma shine fadin su wa asihatuha mithluha malaman fiqhu hanbaliya suka ce wa asihatuha wato saman saman rumfar waɗannan wuraren mithluha su ma irin hukuncin su hukuncin wuraren eh suna cewa alhawa'u tabi'un lil qarari an gane wannan karatu da malam ya kawo da malam ya kawo ya ce guri mai najasa da wurin kwace ya ce wannan ya ware su masu kan 'yan gida ne an hana sallah a wajen kalamu wahid kenan sai irgo banɗaki da maɗaurin raƙuma da makabarta sai ce waɗannan guda uku an hana sallah a wajen sai kuma yace da kwata da bola da tsakiyar hanya da saman ɗakin ka'aba su kuma waɗannan guda hudu yace mai rauni ne hana sallah a wajen ba hana sallah a wajen ba abin da ya sa malaye maka wannan kason shine waɗannan wurare guda bakwai da wanne ok a'a wallazi sahha nahyu anhu kaga wajen ina wajen yake ai kudin masu masu bugawan ne suka yi wallazi yasihhu nahyu anhu khairal amakinin najisa wal maksuba والحمام وأطان الإبل هكذا zai shi ma zai ɗauka za ka iya haɗe shi ma'ana dai wanda hani ya inganta cewa an hana wanda hani ya inganta kamar guri mai najasa da wurin ƙwace da wurin wanka da banɗaki da maɗaurin raƙuma da makabarta waɗannan su ne hani ya inganta a kansu amma hani dangane da abinan kwata da bola da tsakiyar hanya da saman ɗakin kaba wannan hannun bai inganta ba shi wacce magana ta farko ware waɗancan guda biyun da wuri wadda yake najasa da wuri wadda yake na kwace su sun fita daban dalilinsu daban su kuma waɗannan in ka ɗauki guda ukun nan da banɗaki da maɗaurin raƙuma da makabarta da sauran kuɗi da ya kawo daga baya kwata bola tsakiyar hanya saman ɗakin ka'aba nawa kenan bakwai bakwai mana bakwai eh haka suka zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar cikin Tirmidhi cewa manzon sallama ya hana sallah a wurare guda bakwai sai aka irgo su sai aka irgo su kamar hakan nan da banɗaki da maɗaurin raƙuma da makabarta da kwata da bola da tsakiyar hanya da saman ɗakin da kan ɗakin ka'aba hadisin kuma suka ce za'ifin jiddan bai inganta ba tunda bai inganta ba to shikenan tunda magana in kun koma maganar malam ta farko yace asali ƙasa ko ina wurin sallah ne sai in dalili ya hana yanzu wannan dalilin da ya hana bai inganta ba kun ga an dawo mai zero an dawo zero da aka dawo zero kuma sai aka samu dama najasa da wurin kwace shi an samu banɗaki an samu da wani dalili daban maɗaurin raƙumi an samu da wani dalili daban makabarta an samu da wani dalili daban da haka waɗannan guda biyar da mala ya ware wasu dalilai daban ne suka suka fidda su waɗannan kuma babu wata hanya sai wannan hadisin da kwata da bola da tsakiyar hanya da kan ɗakin kaba ba wani dalili sai wannan hadisin kuma sanda bai inganta ba sun dawo ziyo an gane ko to shi ta ci ne dalilin da ya sa malam ya ware su sai malam ya ce wa afafu minhu qauluhu yace mafi rauni kuma abin da yafi wannan zancen da yafi wannan ma rauni wai da suke cewa wa aftihatuha misluha saman rumfunan su saman rumfunan su misluha irin su ne musamman aljittafan hambaliya za ga idan sun kawo waɗannan wuraren da makabarta da banɗaki da bola da kwata da tsakiyar hanya in suka sai su ce wa asihatuha da kuma samansu kenan inda a ce za a yi akwai wani ɗaki a cikin makabarta to kan ɗakin ba za ka hau kai sallah ba hukuncin sa hukuncin makabarta in a ce akwai wani ɗan ɗaki a kwata to kan ɗakin ba za ka hau ba hukuncin kan ɗakin hukuncin ƙasa in akwai wani ɗaki a bola to ba za ka hau kan ɗakin ba hukuncin kan ɗakin hukuncin ƙasa an gane wani suna cewa alhawa'u tabi'un lil qarari alhawa'u shine haka sararin sama haka alhawa'u eh tabi'un lil qarari yana bin ƙasa ne shi yasa in ka sai guri zaka iya bena sai dai wata doka ta hana ka ginawa amma ba dan wai wai saman ba naka bane zuwa dai saman duniya naka ne kowa gidansa zuwa saman duniya iya saman duniya amma kowa gidansa abin da yake sama nasa ne ya zance mai gaci har saman bakwai in za ka yi ato nawa ya yi in ka sai 50 ba 50 kai ta tafiya sama in je zai yi ka je don haka in haka dai kuwa kun ga in an hana sallah a ƙasa to saman ma wajen ne saman ma wajen ne an ƙara saman ma wajen ne don haka alhawa'u tabi'un lil qarari to malam yace to to to su ma wuraren ba su inganta ba balle rumfarsu da haka mafi rauni maganar rumfarsu ita shi ya fi rauni ma inda su ma ba su inganta ba cewa an hana sai dai za ka yi tambaya ka ce a to yaya za a ce ya halatta a yi sallah a kwata ya za a ce ya halatta a yi sallah a bola sai a ce maka eh abin da malam yake nufi asalin wajen bi haddi zatihi asalin wajen da sunansa kwata ko asalin wajen da sunansa bola ba hana sallah ba dalilin hanawa bai inganta ba amma idan akwai wani dalili da zai hana sallar to shi kenan kamar najasa to wannan dama an hana sallah a wajen najasa sai ka ga najasa a kwatar ba za ka hauka najasa kai sallah amma ba najasa kawai sunan wajen kwata shi yasa aka hana sallah a bolar ba najasa sunan wajen kawai bola ne shi yasa aka hana sallah a in dalilin ya tabbata shi kenan a hana dalili bai tabbata ba in ka ga abin da zai hana sai ka bari in ba ga abin da zai hana ba ba hana ba an gane malai yace fa sawabu abin da yafi zama daidai jawazu salati fi hadhihi almawaqi ya halatta yin sallah a waɗannan guraren almajzara wa ma ba'daha da kwata da abin da ya biyo bayanta wa in kana almazhabu adamu sihhati fiha fiha kulliha mala yace ko da dai a mazhaba adamu sihha shine rashin ingancin yin sallah fiha a waɗannan wuraren kulliha dukkanin su shine mazhabar hanbaliya Allah ta'ala ala sai mu hakura daga wannan gaba sai Allah madaukakin ya kai mu kuma caci mai zuwa abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana kulli lahum sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in sallar ta ɓaci don haka ya sake ta ba a'a sallah a ƙashin kanta ba ta ɓaci ba amma ladansa ya ɓaci ladansa ya ɓaci zai zama tamkar babu ita ne amma tun da ya yi ta ba a nemansa da ya sake ta akwai irin wani aiki yanzu da aka ce da aka ce wadda ya je wajen boka wadda ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in to ai kaga ba zama zai iya ce to shikenan sai ya yi kwana arba'in sannan ya yi ba tunda ko ya yi ma ba za a karɓa ba sannan idan ya yi kuma da aka ce ba za a karɓa ba ce aka yi kuma ya rama su ba na kwana arba'in ba za a karɓa ba kuma ba za a karɓi ramukon ba ba zai yi rama ba sannan kuma yana nan a matsayin yayi yana nan a matsayin yayi ba za ranar alkiyama ba za a yi masa azaba da sunan bai yi ba a'a sai dai in azabar ta kama shi a masa azaba da sunan ya lalata su da shi yasa ita kanta magana sutura din aka aka tsananta akai amma da suna ke cewa mai wucewa ta gaban mai sallah da ya san shi ma laifin da yake kansa to da ya kwammace kwana arba'in a tsaye a wajen ya fi masa akan ya keta ta gaban mai sallah. Za a daidaita, alkadam, gaba za a daidaita, saboda idan an daidaita gaba, to ai in tsakaninsa da wannan bai zama daidai ba tsakaninsa daga masu zai tafi daidai. Zai zama matsalar da aka samu daga wannan mai guntuwa kafan ne kadai, kuma matsalarsa ba za ta lalata sahu ba. Ka gane ko? Ba za ta lalata sahu ba. to zai zama in ka hange su gaba daya za ka kamar wannan kal'adam kamar babu shi ne ba in dai sun jirin to kamar babu shi ne ba zai zama a'a da bambanci ya ce da aka yi magana a kan sallah a wurin kwace ko alwala da ruwan sata sai ce to wannan ba za a bude kofa ba ga waɗanda suke ma'a'inta masu sata kuma su yi takarrubi da wannan satar sai ce masa a da bambanci wanda ya kwace ƙasa sallah ya yi a kai ba ta baru iya da ƙasar ba wanda ya saci ruwa alwalaya da ita ba ta baru iya da ita ba wanda ya saci kuɗi sai ya yi sadaka ga kuɗin ne ya ta baru da shi kai tsaye ba zai samu ladan ba amma wanda ya saci kuɗi misali sai ya je aikin hajji ba ta baru iya da kuɗin ba aikin hajjinsa daban aikin hajjinsa daban a fahimta kuɗin ya kashe su ya yi aikin hajji da haka aikin ya aikata shi ba kuɗin ba ne aikin ba kuɗin ba ne aikin shi kuma wannan sadakar kuɗin ne sadakar ko kuma ya gina masallaci da su kuɗin ne ginin an fahimta? na? da haka wani an ba su suka yi aikin ba ai hakikanin aikin ba su ba ne eh ai to ai ba shi kadai ya aikin hajjin ba ko ba haka ba to inda kudin ne aikin ai da iya kudin sa ne ko ba haka amma ga wasu ma'aure suna aikin wanda kin muka cewa ko ba da kudin ya zo ba zai yi aikin amma mai sadaka kuma kudin ne sadakar kudin ne sadakar mai gina masallaci da kudin kudin ne ginin kudin su su ne a cikin su suka su suka zama ginin amma wannan kuma kuɗin ba su suka zama aikin ba domin shi ne ya yi aikin suna da bambanci yawwa ibada maliya ibada badaniya daban ibada zakallahu khair abin da ya kamata na faɗa ku fito muku fili kenan idan ibada ce maliya kuɗi ne ya sata sai ibada maliya da su ba zai ba zai ba su shiga ba ba zai samu ladan su ba amma sai ibada badaniya to kuɗi kawai sun zama wasila ce amma ba su bane hakikalin ibada saddu dari'a istihsani ka gane saddu dari'a istihsani ana gina wasu hukunce hukunce akai amma wani lokacin gaskiya inda zaka bibiya abin da malama suke cewa wani lokacin gina hukuncin akai kamar takura shari'a ne idan saddu dari'a akwai wani dalili da ya sa aka yi aka yi saddu zari'a dalili shar'i to wannan babu laifi amma wani abu ne wanda shari'a ta zo da shi amma saboda saddu zari'a sai aka hana shi gaba daya to kaga za a zo wani lokacin saddu zari'a tana tana abinan da da shari'a tana cin karo da shari'a ko istihsani kamar yadda aka yi da a wani cikin wasu sarakuna wai saboda wai saboda wai wai wai mutane in an yi sallar idi ba sa zama a hudu ba suna tafiya kawai sai mayar da hudu ba kafin sallah istihsanan a malaman wancan lokacin suka yi masa inkari ce ba zai yiwu ba wannan canza shari'a ne canza shari'a ne ko ya kuke gani cewa a mai da hudubar idi kafin sallar idi ana ganin an yi haka an ceci al'umma za su tsaya su ji wa'azi inda dole su jira kuma sai an yi sallah ai su tafi da haka sai an yi hudubar in sun yi sallah sai a tafi kamar yadda ake na juma'a ba haka Allah ya shar'anta ba a to ai za su tafi to ka ba su tafi wani Allah ne ce Allah ne ba su dama so ba za ka takura shari'a ba za ka takura shari'a don wani abu da kake gani na ƙoƙarin tamattuki a cikin zuciyarka ba idan an yi sallar idi ana hudu ba karka ce to don me ake magana dama ba a hana ba ai ta juma'a aka hana ba a hana ba don me ake kada sallah ake tafiya an hana tafiyar ne ai ba hana tafiyar ba to ai bai kamata ba a ya bai kamata ba ya halatta ai ka bar halal a haliyar to shi yasa wani lokacin duba irin wannan saddu zari'a da waye waye din shi ma yana da irin nasa yana da irin nasa hatsarin gaskiya shi ba za su iya ba saboda ba sa tare da sahu ai sahu bai iso su ba kuma eh wannan salma ce ta'alau fa atimmu bi wal ya'tamma bikum man khafakum ku zo ku cika da ni wanda ya zo a bayan ku ya cika da ku ma'ana sahun gaba suna koyi da liman sahu na biyu suna koyi da sahun farko sahu na uku suna koyi da sahu na biyu ma'ana in sahu ya kai dubu to sahu yana koyi da sahu ne inda limamin farko inda limami zai dago daga ruku'u inda limami zai dago daga ruku'u misali ko zai yi ruku'u har ya dago su kuma sahun can ƙarshe su ba su san har ya ɗago ba lokacin suke yi ruku'u sai aka samu saɓanin aiki tsakaninsu da limaminsu ko kuma wanda ya zo a sahun ƙarshe ya samu sahun gabansa suna ruku'u lokacin kuma limami ya riga ya ɗago amma shi bai sani ba sahun gabansa ya gani suna ruku'u ya ruku'u ya samu raka'a ya samu raka'a saboda dukkan masallacin shine ta'alau fa atimmu bi wa la atamma bikum wa khafakum wadda ke bayan ku da ku zai koyi ku ku koyi da ni ni na kusa da ku wadda ke bayan kuma ku da ku zai koyi to kaga wanda wanda yake da alaka da sahu shine yake bin masallaci wanda baya da alaka da sahu kwata kwata murya ba za ta wadatar da shi bin masallaci ba ba a gina bin masallaci da da, murya ba eh za ta iya daukewa muryar kuma wa alaikum assalam muna da littafi a gaban mu kuma azumi ake kintan na'am kila tana cin albarkacin abin da za a yi ne ba abin da za a yi ne ke cin albarkacin wasila ba ka gane a haba ita wasila kuna jina ita wasila tana cin albarkacin abin da za a yi ne ba abin da za a yi ne ke cin albarkacin wasila ba don haka yanzu abin da za a yi aikin hajji ne ko ba haka ba to me hukuncin aikin hajji na farko to tafiyar wajibi ne idan na biyu ne mustahabbi to tafiyar mustahabbi ce kaga babi ne daban ya zama kansa ba wannan babin da muke magana akan su ba. Jini ta mu na gaba.